بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis ashirin da takwas da watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha shida ga watan disamba 1998 الشيخ المحدث العلامة المسرور أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وكيل سادسا لفظ الدعاء تشد بجتكين أبدو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي شرعا تأييسي بايا أن يتهيأ an yi salati an roƙi Allah ya kawo tsari dangane da abubuwa guda hudu sai kuma wannan addu'a malam yake wa amara Aisha ta radiyallahu anha an taqula kun ga jama'a kullum magana da muke nanatawa a cikin alqur'ani dai Allah yake wa mur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha kuma kai ma ka bage ka daure akan yin sallah din da kuma umarnin nasu ma'ana yin umarnin su din nan da yin sallah ba wai kawai ku yi sallah ba amma menene ya kamata a yi a sallah din duk abin da kasan ya kamata a yi a sallah to lallai ka karantar da matar ka sunna game da shi in ba za ka iya ba ka batta ta je ta zauna majalisin da ake karantar da sunna in ko ba haka ba shari'ar musulunci ta ba ki izini ko ki fita ki tafi inda ake koyan addinin musulunci ko ya yarda ko bai yarda ba domin ba zai bacci ki zama miki ainihin wato magirbi da fatanya ba sai dai su musu hidima kawai su da ƴaƴayensu a ranar gobe kiyama kuma ki je akwai matsala Allah yana bin ki baki gubje na addini don haka lallai kowa ya san wannan lallai ka karantar da matarka shari'ar musulunci ka karantar da ita alqur'ani ka karantar da ita sunna farka batta a cikin bid'a farka zalunce ta in ba haka ba Allah zai tambaye ka wannan baki a ranar alqiyama yasa duk abin da ka san ya kamata to ka karantar da ita ba ma wannan addu'a ba har addu'a ziyarar makabarta sai da manzon Allah ya karantar da Aisha yake yake da zaki je ki ziyarci kabarin dan uwanki Abdulrahman ba kuke ta ina je ban san addu'a da ake ba yanzu Allah ya karanta da ita ba irin lafazin addu'a da ake mun karanta duk a cikin ahkamul jana'i idan haka lallai ne sai an karantar da waɗannan mata addinin musulunci sannan za a zauna lafiya da su in ba haka ba sai a ainihin wato yi kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwati fiha wal ahya إذا جاء نفس الجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا وكان كركم إن يدفن دربوبي sun zo sai ce mu kan mun fita daga duniya mu kan mu kai lahira ba ma'ana in kana kurkuku kai dai an raba ka da duniya kuma kai ba a kai lahira ba yace idan gan direbobi suka zo sai mu rinka cewa wannan ya zo daga duniya yanzu ma'ana wannan mata ta ka kai ka ɗauke ta ka raba ta daga irin tsarin rayuwar da take kuma kai baka kai ta zuwa ga tsarin rayuwar da addinin musulunci ya kai ta ba ka ƙware ta kenan a cikin rayuwa don haka ke kuma yadda kuka san waɗancan suna gagarmaya suna cewa wai a ƙwatar wa mata ɗanki to ke kuma ki ce ɗankin addini abin da ake so kenan a matsayin ki na musulma haka mata suka kwato wa kansu wannan ɗanki na addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullahi ghalabana alaikar rijali mazaje sun kwace mana kai kullum su kake wa karatu mota manzo Allah ya sa musu rana ya tafi da su da zaidi suka yi mata karatu aka sa rana kowa su ana zuwa ana karantar da su addinin musulunci to abin da sunna take kenan waɗannan mata su an karantar da su addinin musulunci sa'annan za su zauna lafiya in kuma da haka ba kwakwalwar ɗan adam dai ba ta zama haka ko dai a karantar da ita addini ko ta je ta yayi mu wani rigingimin wanda yake ba ta zama lafiya ta ƙi a zauna lafiya musamman mata Allah ya shiryar da mu wa annabi ya umarci Aisha an ta kula ta faɗi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min al-khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا wannan ainihin hadisi ga shi Ahmad ya rawaito shi wa Tayalisi da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi wa al-Bukhari fil Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad wa Ibn Majah haka Ibn Majah wal Hakim Hakim ma ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu Hakim ya inganta wannan hadisi الشيخ المحدث العلامة الألباني ووافقه الذهبي ذهب كما نارا وحاكم بايا دنغني بسوى حديث ما انغنتي وقد خرجته في الصحيحة الشيخ العلامة الألباني يقول لما كما لا تخريج وانا عينه وفي حديثي التوصل في الأحاديث الصحيحة عبن التخريج الألباني دبن تخريج ورن تمالمي shi waɗancan malamai ma'anar takhriji shi ne sun kawo hadisan a hadisin a cikin littafinsu da isnadi shi kuma a shekul allamatul albani ya tattaro hanyoyin ya nuna yadda aka suka inganta duk kowanne ana kiran shi takhriji jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da biyu fassara shi shine allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ya allah ina roƙonka dukkanin alheri baki ɗaya ka bani daga cikin alkhairanka duk ainihin wato wani bangare na alkhairin ka to ina roƙon shi ajilihi wa ajilihi na duniyar ki da na lahira kalla bal tuhibbuna al-ajila al-ajila ay duniya to ajilihi na duniya wa ajilihi da kuma ainihin na lahira mun gani in ka karanta da ayin alkafa a ainin an baki sai ka ce ajilihi da duniya ajilihi da kuma alhamza a alif mai madda a sama ajilihi na lahira ما علمت منه وما لم أعلم الهور دنا سني دنا وان دنا سني بدك داني وأعوذ بك من الشر كله ألا إن روقانك كترني بك شر باكي قيا عاجله وآجله شر مديني ودنا لاهرة ما علمت منه وما لم أعلم وان دنا سني وان دنا سني وأسألك يا ألا إن روقانك الجنة وفي رواية أو رواية اللهم إني أسألك الجنة يا الله ني فإن روقانك الجنة in ka ga irin wannan a cikin addu'ar ai ba za ka ce wa firu yatin ba sai ka zaɓi ɗayan ruwayoyi kai ko dai ka ce wa as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amali ko kuma ka ce allahumma inni as'aluka aljannata ya Allah ni dai fa ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin da duk abin da ke kusatar da mutum zuwa ga aljanna na magana ne ko wani aiki Allah ka sauƙaƙe mini ka sa in sami damar yin shi وأعوذ بك من النار ألا إن روقانك قولي لدى ويسا وما قرب إليها من قول أو عمل بدأ أبن دذي كفا تاني دى ويسا نما جنا من كون أيكي ألا مرأة تكون سلسي تقريني وأسألك يا ألا إن روقانك دك من الهير وفي رواية أو في رواية اللهم إني أسألك من الخير يا الله إن روقانك الهير ما ما سألك عبدك ورسولك محمد duk alherin da bawanka manzanka Muhammad ya roƙe ka nuna ina roƙonka don Allah wannan addu'a ai akwai jawami'ul kalim akwai tattara magana mai tsawo a dunkule ta wuri ɗaya duk alherin da manzon Allah annabi Muhammad ya taɓa roƙonka nuna ina roƙonka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa a'udhu bika min sharri min sharri ma sta'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kuma ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga duk wani sharri da bawanka manzanka Muhammadu ya roƙi ka tsare shi daga wannan sharri ne na ka tsare ni wa as'aluka ma qadaita li min amri ya Allah ina roƙonka duk wani al'amari da ka saukan min ya zama kaddara gare ni an taj'ala aqibatahu li rushda ko karshen wannan al'amari ka sa ya zama shiriya gare ni duk abin da ka kaddara mini na alkhairi ne yazo na sharri ne yazo to in ya zan kaddara Allah ka sa karshen shi kuma mu wani lafiya domin wal akibatu lit taqwa dama abin da ake so karshe in yayi kyau shi kenan Allah ya kiyar da mu to kaga wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya umarci ainihin matarki kai ma sai ka samu sai ka rinka yin ta kai kokari ka haddace ta dabba za ta sallama an kai ta sa'an nan sai ka sallama sabi'an lafazi ainihin wata addu'ar kuma ta bakwai wa qala li rajulin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wani mutum ma taqulu fi salah mas'ala ce ta faru qabilat banu salama kamar nan ne tudun wada da tudun bukur tsakanin cikin madina da inda anguwar su take kabilar banu salama ka kabbara kamar nan yadda muke tsakiyar tudun wada misali ko da tudun bukur haka ainihin anguwar kabilar banu salama take da ainihin cikin madina amma a yanzu duk ya zama wuri ɗaya saboda yanzu duk abin ya zama cikin tsakiyar gari amma asalin yadda suke anguwanni ne mabambanta amma masu kusanci da juna to mu'azu bin jabal a wancan anguwa yake ta kabilar banu salama kuma shi ne liman idan ya sallar magariba a can sai ta so sai taho masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama karatu ne za a yi zaman jin fatawa ne za a yi zuwa sallar isha idan aka idar da sallar isha tare da shi sai ya ainihin koma anguwarsa sai ya samu mutanen anguwarsu suna jiran shi a matsayin liman sai ya wuce gaban ya musu ainihin limanci haka hadisi sahihi ya faɗa wannan sallah wadda yake nufi shi yana yin ta a matsayin nafila ne shi kuma suna yin yanzu isha su ne ta farilla domin shi ya riga ya yi sallah da ainihin isha ta farilla su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana mu'azu da ya koma gida sun daɗe suna jiran shi kuma da ya koma ya karanta suratul fatiha sai yanko suratul baqara suratul baqara aya 286 wani matashi ya je gona ya dawo da ɗan raƙuman shi sai ga tunda ana sallah ma bari in tsaya in bi sallah da ya tsaya yana bin sallah dama ga gajiyar yayi ne noma to kuma yanzu kuma ga liman ya tsawaita bai ji sallah ta yi tsawo bai yi sallah ne ba bai gudu ba sai ja baya haka sai ƙara ta sallah ya janye raƙuman shi sai da haka idan da sallah sai aka ce ai ba abin da wani yayi mu muna ga wannan mutum munafiki ne shikenan sai kuma suka ruga da gudu sai mu'azu yake a wannan mutum munafiki ne sai kuma suka ruga da gudu sai suka sami wannan mataki suka ce ai mu'azu ya ce tun da ka gudu baka suka bin shi sallah baka bin shi sallah har an idar ba kai munafiki ne sama haka mutane kullum suka so suke haddasa fitina da suka zo sai ga miki haka sai ran ya zafi sai suka ce mu muna baka shawara ya kamata kai marmaza gobe da safe ka shigar da ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mun zai ce maka munafiki a cikin jama'a shi kenan sai ce haka za a yi sai suka dawo wurin mu'azu ai wannan yaro ya ce zai shigar da ƙara da safe ko suka gudu da sassafe kowa ya je fara shigar da ƙara sai suka haɗu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sai to yanzu mai shigar da ƙara kai an tsawaita sallah ka gudu an ce maka munafiki ka zo bin haƙƙin ka kenan ko za a baka miliyan goma ko miliyan nawa an zage ka to shi ne sai ya ce kai ne ne ya faru yace yana tsawaita mana karatu ne shine na janye jikina na ƙara fasallata yanzu Allah ya mu'azu faɗa yake dan mene ne kake tsawaita miki me ya hana ka rinka karanta wasan ko da haha da ainihin makamantan shi inda ku duba jama'a mutanen nan sun jira ka a ce kwatan ku sun wajen karfe tara na dare suna jiran ka a zo a isha kuma ka jawo musu surar da yake sai sa jin dare ba a sallama ai ka ga tuwo ya riga ya huce ya yi hamma ya yi abubuwa da yawa saboda haka sai matsalar ta sa manzo Allah ya mishi fada wannan hadisi ba yana nuna cewa tuturmi nan shi kenan sai ta ganga gugurin cewa ya gane ta turo ni kamar da suke gani a'a uzuri ne yasa sai manzo Allah ya mishi fada akan haka to sai ka je wurin wannan saurayi manzo Allah sai ya ce mishi to kai in ka tashi sallah ne kake karantawa sai ce ni kan na karanta Fatiha shi kenan zai roki Allah ya saka ni aljanna ya roke shi kuma kada ya saka ni a wuta amma irin wannan gurguni ko da mu'azu da kuke yi ban iya ba ma'ana karatun Fatiha da sauran addu'o'i da yake a sallah sura karatun sura ne ban iya ba shi ne so manzo Allah yake shi ne ake ba mu labari ana jama mun fahimci wannan mun karanta hadisin a bayan ba kuma ta ba na ta kauto mana ma'anar hadisin ne قال لرجل من قال الله يسوع وانا مكين ما تقول في الصلاه sai me kake faɗi a sallah kana sai ce aka shahadu in dai na zauna to sai tafiya thumma as'alu Allah aljannata sai roki Allah ya saka ni aljanna wa a'udhu bihi minan nar roki Allah ya kare ni daga wuta ni addu'a ta ce amma wallahi ma uhsinu dandanaka wa la dandanaka mu'adin yace na rantsi da Allah wannan gurnani da kai da mu'adin wanda kuke yi dubban san shi da dan uwa shi da za ka ce yace ai mas'alatukal khatiyya wannan ainihin addu'a da kuke a ɗore ɗin nan kuna sakawa ban san ka ba aw kalamaka al-khafi ko kuma magana da kake wannan a sakawa din nan waddan da mutu an yata kallama ar-rajul bi salamin tusna an-nughmat nughnatuhu abin da ake nufi da dandana shine mutum ya rinka yin magana wadda za a rinka jin sautin shi wala yafhamu amma da ba a fahimci ne yake nufi ba wa damirul ha'isi qawlihi zamu zo mu karanta wata kalma da zai ce haulaha ko haula himami dandin to wannan damiri na ha ya'udu lil maqala wato maganar da ainihin wato shi wannan mutum yake ina roƙon Allah Allah ya saka na aljanna kada Allah ya saka na a wuta to za mu ji manzo Allah yake haula hina ko haula ha mu dandine ai duk wannan sura da muke ga duk wannan addu'a da muke mu na ke waye da wutar da aljanna ne ita muke roƙon Allah ya saka mu Allah kuma ya tsare mu daga wutar iya mu abin da muke kenan sai yake ai kalamuna kalamuna qaribun min kalamika ma'ana mu ma duk wannan magana ta mu kusa da ma'ana abin da kake abin duk wannan doguwar sura da zaka ji da addu'o'in nan duk da wuta ake da Qur'an Allah ya tsare mu aljanna ake fata an samu to kaga duk mas'alan mu ta kusa ɗaya da mu da shi ne yake ولا بند لك معاذ فقال صلى الله عليه وسلم هنا ذا الله يكي حولها مدندن kewaye da wannan addu'a wannan magana ta ka noma duk kewayawan da muke kenan ma'ana sura da ake ja da addu'an nan da ake yi duk abin da ake noma dai shine aljanna abin da ake neman tsari shine wuta wannan hadisi Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah su suka rawaito shi Ibn Khuzaimah ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'in farko takarda ta 87 fuskar takarda ta farko bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wato ya hujja da Ibn Ibn Khuzaimah din kafin Abu Dawud kamar da muka fara a karatu takarda to yanzu wannan abin da take shar'anta mana a ce yayin da kai tahiya kai salati kai roki Allah ya tsare ka daga waɗancan abubuwa guda hudu da muka karanta su a shekaran jiya to ko ka ainihin za ka iya roƙon Allah kenan Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar daga nan ka iya sallama ko kai kafa ɗaya ko kafa biyu ko kafa ko gurgurdan abin da ya sauka jama'a mun fahimta shi ne abin da wannan yake nuna mana ramunan lafazin a wato addu'a ta takwas wasa ni a rajulan ya kulu fi tasahudihi ko manzon Allah ya ji wani mutum a tahiyarki yana faɗe ma'ana tahiya dai a sirrance dama mun karanta cewa a sirrance ake yin ta to kaga wannan mutum a zahiri yayi wannan addu'ar ne tunda ba ta huwa ba ce yayi wannan addu'ar ne a bayyane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji dama addu'o'i na sallah baki ɗaya al'amiru sanani a cikin subul salam yake dan an yi su a bayyane babu laifi sai dai saka ya fi ya fi musamman saboda tsoron tashwish sai kana yi wannan yana yi duk sai ku ruɗa junanku ku za ka ce duk waɗannan zikirori na ruku'u na sujuda sai a yi su a sirrance sai annabi ya ji wani da ya idar da tabiya sai annabi ya ji yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billahi al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له قد غفر له وأن حديث أبو داود ورويته والنسائي وأحمد وابن خزيمة وصححه الحاكم الحاكم ليس بوريا انغان توانا حديثي ووافقه الذهبي ذهبي يا مارا مشبايا معنا يا باتي بشياء وبدا مقال الدوفدا كسر التسيني اللهم إني أسألك يا الله إنا روقانك يا الله يساك ميميتا ودومين معنا اللهم كيني يا الله يسوكنا يساك فإيدا وبأينه واتو كلمة رسولك يا الله يا الله إنا روقانك يا الله وفي رواية أو رواية بالله ya Allah ina gama ka da kanka kai Allah ina gama ka da kanka alwahi wanda kake kai ne guda ɗaya marin jari al'ahadu samad guda ɗaya kuma wanda kowa ita da bukata a wurinka bambancin alwahid da al'ahad kusan abu ɗaya ne sai dai in ka ga alwahid sunan Allah ne ma'ana Allah da yake yarin jayi kowa da komai kuma babu wanda ya kusace shi wajen ainihin kahariya ke na rinjaye don haka kaga wannan kalma qur'ani da ta zo sai ta zo da ainihin ɗaya sunan wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine guda ɗaya wanda yake marinjayi ma'ana duk irin rinjayen da kake tunani to ya tabbata ga Allah madaukakin sarki shi ka da abokin tarayya akan wannan rinjaye sannan al-ahad dan haka sai kaga ta zo da as-sanadu a cikin al-qur'ani shi kuma shine guda ɗayan da yake kowa yake nufin shi da bukata babu wani wanda al'umma da halittu duk baki ɗaya suka tari shi kaɗai akan suna da bukata wurin shi in ba Allah ba to shi ne al'ahadu samad guda ɗaya wanda shi ke nan irin shi da ake nufin shi da bukata da masoyin shi da matsayin shi da mai bin shi da mai kafirce miki kowa yana da bukata a wurin shi allazi lam yalid Allah wanda yake ba haihu ainihin bai taɓa haihuwa ba walan yulad shi kuma ba haihuwar shi akai ba jama'a mun fahimta kullum qur'ani da sunna kare Allah suke game da cewa Allah yana da ɗa saboda mafi yawancin kafirai in kafircin su ya kasaita ko dai su ainihin cewa na kima Allah ne su haɗa wa Allah abokin tarayya ko kuma su ce ainihin wato wani ɗan Allah ne mashirkan larabawa suka ainihin ce wai mala'iku ɗayan Allah ne kuma mata shine Allah yake wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati wato suka ce aljanu ɗayan Allah ne mata nasaban suka ce Allah yana da dangantaka da ainihin aljanu wasu su kuma ainihin suka ce Allah madaukakin sarki ya riƙi mala'iku ɗayan shi ne kuma mata mun fahimci wannan ala innahum min ifkihi la yaquluna walada Allah saboda ƙaryar su kafirai har cewa suke Allah ya haihu Allah yake wa innahum lakazibuna ƙarya fa suke nuni sa'annan kiristoci suka ce annabi Isa ɗan Allah ne Yahudawa suka ce Uzairu ɗan Allah ne. Duk wanda kafircin ya kasaita sai ya jawo wani ya danganta wa Allah ko da yake ya haihu ne ko kuma su ce ittikhaz ma'ana ittikhaz dan wani ne sai Allah ya ɗauke shi sai ya mai da shi naji. To duk waɗannan gaba ɗaya sun saba ma ainihin aqidar musulunci. Shi ne Allah madaukakin sarki yake nunawa a cikin Alƙur'ani ma'aikaci yake nuna a cikin sunna cewa allazi lam yalid wa lam yulad Allah da bai haifa ba kuma ba haihuwarsa aka yi ba walam yakun lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake kamar Allah babu wani wanda yake tamkar Allah wajen siffar shi ko wajen matsayin shi ko wajen mukamin shi ko wajen komai nashi don haka duk sanda kake cewa wahdahu la sharika lahu din nan wannan wahdaniyya ta Allah da ta tabbata cewa bai da abokin tarayya a wajen ayyukan shi ayyukan Allah gaba ɗaya Allah bai da haɗin gwiwa da wani a wajen yin nashi ayyukan rububiyya kenan ka tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne rabbu wahdahu la sharika lahu shi kaɗai ne halitta shi kaɗai yake tarbiyya shi kaɗai yake gudanar da komai to idan ka shigo wannan fannin kai wa Allah rinki shine bayanin mu na nan to Allah baya saurara maka da zaran ka ce kai ma rabbu ne to yanzu nan sai Allah ya fi shi sai tarwata al'amarinka fir'auna ya daɗe yana shugantakon amma daga ran da yake ana rabbukum al'ala kaga nan take sai Allah yake fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal ula dole shine ubangiji na san sama tsololuwa gaba daya ma'ana babu kowa sama da shi kenan shine duk halittar nan ke sai Allah bai baka fami shi anan da sai halaka shi sa'annan da kake cewa wa'adahu la sharika lahu to fil uluhiyya a wajen bauta miki wajen karban doka wajen bin umarni wajen hannuwa wajen yin komai to Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne yake da wannan ma'ana wajen ayyukan ka kai gare shi to karka haɗa shi da kowa kenan sannan sai wajen al-asma'u was sifat Allah yana da sunaye yana da siffofi to ko da ka ji sunan Allah yayi ɗaya da nawa ne to karka taɓa ɗaukan cewa misali za ka ji injiniya a gari ka ba gari ka ba ma akwai injiniya to za ka iya ɗaukan su matsayi ɗaya wajen ƙwarewa ko makamantan haka to dan ka ji cewa Allah al-azizu ne to karka ji an ce qalat imra'atul aziz qalat imra'atul aziz ka dauka cewa tunda an ce ga wani al kuma har ma yana da mata ka ce to wancan aziz tunda har yazan yana da mata to wannan ainihin al-aziz din shi ma Allah ya kamata ya zauna da mata kenan to ba haka bane suna ko ba yayi daya to karka taɓa ɗaukan cewa wannan ainihin wato suna ma'anar su ɗaya ko da fuskar ta yi ɗaya karka taɓa ɗaukan cewa ma'ana ɗaya don haka Allah yana da sunaye kyawawa da siffofi waɗanda suke masu ƙarfi da ɗaukaka amma ba su kama da na kowa ba don haka yake laisa ka musu bi sau'in babu wani abu wanda yake kamar Allah wa huwa samiul basir kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne amma duk da haka babu abin da ya kama da shi Abu Hanifa yake duk wanda yake sam'un ka sam'ina ko basirinka basirina ma'ana ji ne irin namu ko gani ne irin namu Allah yake da shi Abu Hanifa yake fakad kafara wannan mutum ya zama kafiri saboda ya kamanta Allah da wani nan kuma Allah yake fala tadrubu lillahi al-amsal kar ku ce ai misalin Allah iri kaza ne kwatan kwatan halitta ai kwatan kwatan halitta kaza ko kwatan kwatan Allah kenan wannan duk kafirci ne Allah ya shiryar da mu shi ne kun ji waɗannan sunaye na Allah manya manya da ya kama jama'a sai ya tawassuli da su sai ce an tafsira ni zunubi Allah ka gafarta min zunubaina haka ake yin addu'a ka kamba ma Allah wajen sunayen shi kai wa manzon shi salati sannan sai ka faɗi buƙatar ka abin duk da yasa nake ta wannan fadanci ya Allah shine don ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne kuma kai mai rahama ne wannan ainihin kalmomi in suka haɗu haka to kowace takan ɗauki wata ma'ana daban ma'ana al-ghafur wanda yake yace zunubai ar-rahim kuma bayan ya yace sai kuma ya ɗauke ka sai saka ta a cikin aljanna amma inda kowace ita kaɗai ta dosa za ka iya ɗaukar ma'anar ƴan uwarta amma duk inda ka ga al-ghafurur rahim ma'ana ka gafarta zunubaina don aka gafarta maka zunubanka kuma sai a ɗauke ka sai a saka ka aljanna ta rahmaniyya kenan فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا النبي يكي قد غفر له قد غفر له haƙiƙa an gafarta mai haƙiƙa an gafarta mai shi kenan manzo Allah ya faɗa don haka wannan ya zama gafuri kenan ya samu gafara to kaga sai ka haddasa wannan addu'ar ita ma ita ma din in ka zo sai ka dauki ɗaya cikin lafazan ko ka ce Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad har zuwa ƙarshe ko kuma ka ce Allahumma inni as'aluka billahi al-ahad wahid al-ahad as-samad wannan al-wahid al-ahad zaka ainihin hada domin dama a Sheikhul Albani ya ga mana sirrin wannan littafi a farko yace in ya zama wata riwaya ce to sai kewaye ta da kauci wanda yake mai doro in ko ya zama ziyada ce ziyada ce a cikin asalin hadisin sai kewaye ta da kauci wanda yake mai kwana to duk inda ka ga ziyada to lallai ka hada ta da asalin hadisin duk inda ka ga wata riwaya kuwa to wannan tana iya daukar ta zauna mai gashin kanta don haka ko dai ka ce Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad kada ta kifara billahi kenan don wata riwaya ce daban ko kuma ka ce Allahumma inni as'aluka ya Allah mun fahimta a sai ka kire ya Allah sai ka ce Allahumma inni as'aluka billahi al-wahid al-ahad as-samad kaga ta ƙetare kuma ya Allahu anan kenan ta ce an lafazi na tara kuma wasani a akhara ya qulu fi tashahudihi aidan har yau kuma manzon Allah ya ji wani a wajen tahiyarki yana ainihin faɗar wannan addu'a ba ma an baku manta ba a shekul allamatul albani a farkon fasulin ai akwai kalmar da ya faɗa ko yace addu'o'i ne wasu annabi ya yi da kansu wasu kuma ya ji wasu suna yi ya ainihin wato kyale su akai jama'a mun fahimci wannan to annabi wani lokaci sai ji wani yana yin wannan addu'a yana cewa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى yasa in suna muku barazanar malam wane shehi wane yana da ismin lahil a'azam to ba dai ismin lahil a'azam yau kowa zai ji manzo Allah shi baya ruwar karatun shi kowa yake ba baran manzo Allah ita ba sai kai fadanci ba ka je kai durkuso ka wahala an mai da kai dawa manzo Allah kowa na shi don haka shi baran shi mai sauki ce gaskiya ce kuma shi tashi ba sai tsati ba ba sai an rubuta rubutun sa ba a ga shi karantawa za ka yi ismullahi al'azam Allah yana da sunaye maɗaukaka sunaye masu tsarki masu daraja to akwai kuma sunan da ya fi kowanne ƙasaita wajen girma da daraja sunan Allahu alami ne ga Allah kamar da ka san kana haihuwar ɗa sai ka sa mishi Muhammadu Kabir Muhammadu din nan shine ainihin asalin sunan shi ai Kabir din nan kuma wata lamba ce take miki ina ma'anarta kana nufin wani lokaci kuma za ka haifi wani ka sake sa mai Muhammadu ke sai ka sa mishi Kabiru kenan misali ko kuma ka sa miki Muhammad al-awwal wani lokaci kana nufin in ka haifi wani za ka sa Asani kenan to kaga Muhammad din shine alami to haka sunan Allahu shine alami din shine sunan Allah din mun fahimci wannan da kyau ko shine asalin sunan waɗannan sunaye ar-Rahman ar-Rahim har zuwa duk wani suna da ka sani to suna siffanta wannan suna ne Allahu kuma mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yanzu za mu ji al-ismullahi al-azam ko ismullahi al-azim fassara ta shine Allahumma inni as'aluka ya Allah ni dai ina roƙonka bi anna laka alhamdu domin dama godiya dai gare ka take ka ga fadan titi kuna sai da ka fara tabbatar da cewa ba na dai godiya gare ka take la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai ba wanda ake bauta wa bauta a bisa cancanta in ba kai ba wahdaka kai kadai la sharika laka ba ka da abokin tarayya ya Allah almannani Allah kai ne mai baiwa kyauta da ƙari ka dubi annabi Ibrahim Allah ya ba shi ɗa Ishaqa yake wa Yaquba nafila na baka ɗa sunan shi Ishaqa sannan kuma ga ƙari nan shi ne wa shine isha shine yaqub jika tun ba a samu jikan ba an yi albishir da shi almannan baiwa ta Allah Allah ya ware annabi Muhammad dan Abdullahi daga cikin Quraishawa baki daya ya mishi baiwa ya fifita shi almannan suna ne na Allah Allah ne baiwa ne kyauta da ƙari ya badi as-samawati wal ardi ya Allah wanda kai ne ka fara halittar sannau da ƙasa badi abda ma'ana wanda ya fara kirkiro abin da yake ba a taɓa samun wanda ya kirkiro shi ba kafin Allah babu wani ainihin mahalicci babu wani wanda ya taɓa yin halitta to Allah maɗaukakin sarki shi ne ya fara ainihin kirkiro da halitta don haka shi badi'u ne to ya badi as-samawati wal ardi ya Allah wanda kai ne ta halicci sannan da ƙasai ya zal jalali wal ikram ya Allah wanda kai ne kake da ainihin wato girma wal ikram da kuma girmamawa Allah shi yake da girma sannan kuma Allah shi ke girmama wanda ya so shine ma'anar zal jalal dan haka jalal ya zal jalal ya Allah ma abokin girma jalal din siffa ce ta Allah ba suna ne ainihi idan ban fahimci wannan da kyau kalmar jalal ba za ka iya sa wa ɗanka abdul jalal ba abdul jalal ba za ka iya sa wa ɗanka abdul jalal ba domin jalal ɗin wato girma sai dai abdul jalal bawan Allah wanda yake mai girma amma ba za ka ce abdul jalal bawan girma ba kuma mun fahimci wannan to ko ya tsarin kuskure wasu kuma sai su juya sai su mai da shi aljalil aljalilu suna ne wanda yake na Allah amma ya zo a cikin hadisi da yusu munkari don haka in yi haka ne sawa ɗanka abdul azim ko abdul aziz ko wani suna dai ka haɗa da suna na Allah wanda ya tabbata sunayen Allah baki ɗaya su kai tsufiyat ne su wanda shari'a ta kawo ba za ka ƙirƙiri wani suna ka ainihin danganta ga Allah ba domin ko baka taba ganin shi ba ba za ka kirkiri wata siffa ka danganta ga Allah ba abin duk da ka taba gani za ka iya kimanta wata siffa ta shi sai ka sa mishi wani suna kuma ba su da to amma Allah babu wanda ya taba ganin shi a cikin wannan rayuwa ta duniya har annabi sai da aka mishi tambaya a cikin hadisin ainihin mi'raji cewa shin ko ka ga ubangijinka ko san da kai mi'raji yace ta yaya za a yi ubanci na dai ga haske yasa sahihiyar magana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na bai ga Allah ba wanda duk yake son ya ga Allah to ya aiki nagari a ranar alƙiyama in sha Allah ta'ala zai ga Allah wannan ita ce aqidar musulmi aqidar mu'minai aqidar bayan Allah nagari Qur'ani da Sunna sabanin aqidar ɗan Shi'a da Mu'tazila dan haka malam mai Badul Amali yace yarahu al-mu'minuna bi ghairi shirkin wa tasbihin wa darbin min misali فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال yake mummune za su ga Allah in sha Allah wa Allah saka mu daga cikin yake kuma ba tare da sun yi kwatance su irin su kaza yanzu a'a an sha Allah dai muna fatan mu gani yake idan mummune suka ga Allah sai su manta da duk ni'imar da suke a ciki kuma saboda ni'ima kafaitacciya ta zo sai ce idan suka gan su suka manta da wannan ni'ima wayan saunan na'ima ibara au sai ce fa ya khusrana ahlul i'tizali ya ku mu'tazilawa da ɗan shi'a da kuka ce ba za a ga Allah ba ko da a kiyama kun yi asara sai dai ku ba za ku gan su ba amma mu sai mun gan su Allah ne wanda yana cikin aqidar musulmi dan haka al-imamu Abul Hasan al-Ash'ari ya kawo mas'alar ru'ya a cikin ainihin littafin shi al-Ibana duk malamai na salaf waɗanda suke rubutu a cikin aqida al-imam al-tahawi al-imam abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi manyan malamai sai da suka tabbatar da cewa za a ga Allah saboda akwai dalilai qur'ani da sunna wa in shi'a da sauran kasatu sai suka ta auli saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zo sun ce ya rasulullahi hal nara rabbana yawmal qiyamah shin za mu ga ubangijinmu a ranar alkiyama sai manzon Allah ya ce cikin ran idan wata ya kai daren sha biyar kuma ta ce yau yinin sha hudu to daren sha biyar farin wata in ya fito cikakken shi din nan sai ce kuna turere ne wa juna ba kuke ganin shi kowa yana inda yake zai daga kai kawai ya kalle shi ko sai annabi ya ce kazalika tarawna rabbakum to kamar haka za ku ga ubangijin ku sai in shi a da mutazila sai suka ce ahlus sunna sun sananta Allah da farin wata za ka ce ba ku da kan gado da ku yi balaga bane ku da ku ilimin ma'ani da babu bane wannan tasbihur ru'yati bil ru'yati ne la tasbihul mar'i bil mar'i ana kamanta ganin ne ganin yadda kuka ga watan nan haka to haka za ku ga Allah ba ana cewa Allah ne wannan farin watan ba a kwatance ai tabbataccen abu ne a cikin Qur'ani da Sunna ko hal Imam al-Asbahani yana da littafi Kitabul Amsal irin kwatance da manzo Allah ya kai don a fahimta ba Qur'ani yana cike da waɗannan sai da haka jama'a yana cikin aqidar musulmi za a ga Allah duk wanda yake ba za a ga Allah ba to katacce ne abin da yasa kullum mutuna na ta waɗannan aqidoji saboda wasu kawai saboda sun matsa a ce su malamai ne su saba wa ainihin malamai na hakika sai su suna ɗibo waɗannan aqidoji sai zo suna jayayya ya fitowar dajjal ƙarya ne ya juje ma juje sauka annabi isa fitowa rana daga yamma da duk irin waɗannan matsaloli a gaba kabari da makamantan su ce duk ƙarya ne duk khayalat wai duk shirme ne da bankaira bayan qur'ani da sunna duk sun tabbatar da amma sun matsa ne wayawa za a yi a gane su malamai ne ba su damu da mutuncin aƙida mutuncin shari'a da za su ci ba su abin da suke so mutuncin su ya bayyana ake su malamai ne to tun da ya zama wasu sun riga su sun bayyana aƙidojin musulmi to za abin da za su faɗa kenan a jiki cewa su malamai ne ke so su marmaza sai su ɗauko wata aƙida wadda za su saba wa malamai na ahli sunna don su ma a san su ala habbi qawli ainihin wa alqa'il wal khalis tu'raf saboda an ce wai in kana son a san ka ta buga an kasa sanin ka to dubiya ne ne aka sani ko kokarin ka saba miki da kun yi faɗa da wanda aka sani sai a ce wani yayi faɗa da wani sai ai kokarin gano shi wani din nan wani ya saba wani sai ai kokarin gano shi to daga haka shi ma an san shi kaga bukatar shi ta biya to don Allah kai yanzu ka fi son shahara ta fiye da shahara aqida kai yayi mutane ne sun matsa lallai sai an ce su malamai ne to tun da dai ba a recognizing din su ba a tabbatar da malanta su ba to bari a tsoro wata matsala a ce ai su ma malamai ne har kuma an ce ai sakanin malamai rahama ne saboda haka yin shi ma ga fasu fahimta aqida babu fahimta a cikin nafsi kawai ake bi yadda yazo jama'a saboda al'amari ne wanda yake gaibi al'amari ne wanda yake na gaibi sai abin da shari'a ta tsaye da kai don haka kwatance da fahimtar ka da yi da ka da zai ba sai dai ka tsaya inda nafsi ya kawo sai ka tsaya anan ka tsara ka rage don haka jama'a za a ga Allah wannan ita ce aqidar musulmi kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana zatin shi a cikin ni'ima a cikin aljanna a ranar gobe alkiyama to shine ainihin sai wannan mutum ya cigaba da addu'a ya zal jalali wal ikrami ya Allah mai girma kuma mai girmamawa Allah yana da girma kuma ya girmama wanda ya so ya hayyu ya qayyum ya Allah rayayyen sarki kuma tsayayye da kanki al hayyu Allah rayayyen sarki ne rayuwa ba irin ta wata halitta ba domin rayuwar wata halitta da ta ganta to an samu wani lokaci da ba ta kuma nan gaba za a iya samun wani lokaci da ba ta amma rayuwar Allah rayuwa ce fitar haka take tun azal kuma haka za ta zauna har ababan abidina har gaban gaban gaban gaban abada haka al'amari ne haka alƙayyum wanda yake tsayayye da kansa Allah babu wanda ya dafa miki sai ka kowane ne kai illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi sai dai Allah ya dafa maka ko wani fadin sun dafa maka amma Allah tsayayye ne shi da kansu zai neman agaji ko taimakon kowa duk waɗannan sunaye na Allah da wannan mutum ya biya kambamo ya girmama Allah abin da yake son ya roƙa shi ne abu mafi daraja a wurin Allah ta shi ne aljanna don ku san abin sai an yi wa Allah fadar shi amma wani mutum ya ce mu ba muna bautar Allah bane don muna bukata aljanna Allah wannan ya gama kaɗewa wai mu ba wai a ce kai yanzu nan ba za ka bauta Allah ba sai dan zai saka ka aljanna eh to ai haka Allah ya lakana mana haka sunna annabawa take yad'una ragabatan ragaban wa rahaba suna roƙon Allah suna bauta wa Allah annabawa suna masu kwaɗayin aljanna kuma suna masu tsoron azabar Allah yanzu Allah ya gogo da wani mara lafiya ya ce ya jiki yake so jiki alhamdulillah ya manzo Allah ina fatan dai Allah ya min rahama game da zunubai na saka na aljanna kuma ina fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mini ainihin wato zunubai na wato ina jin tsoron Allah game da zunubai na don haka ina tsoron wuta ina kuma kwaɗayi sakamakon wasu ɗan ayyuka da na san na yi na alkhairi Allah ya saka na aljanna yanzu Allah yake duk wanda mutuwa ta zo za ta ɗauke shi yana cikin imani irin wannan sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake tsoro shi ne wuta shi kuma Allah ya ba shi abin da yake nema shi ne aljanna don sa ya gana a wannan ita ce aqidar musulmi musulmi suna neman Allah ya ba shi aljanna kuma suna tsoron wuta amma ka ce kai ba ka tsoron wutar Allah kuma kai ba wutar da sa Allah don aljanna bane wallahi duk waɗannan aƙidoji aƙidoji ne da wato kharijiyya suka shigo cikin addinin musulunci aƙidoji ne na kiristoci da yahudawa da maguzawa sai suka faɗaɗo suka shigo addinin musulunci ta hanyar wasu maguzawa da suka musulunta ba su karre cikin addini da suka tashi za su yi wa'azi ta hanyar wasu tsofaffin faskoki da fada-fada suka shigo cikin addinin musulunci suka nuke za su yi wa'azi sai su ta ɗibo aƙidojinsu suna fesa wa musulmi sai sa sai an yi a hankali jama'a don haka in aka samu malami zunzurutun ɗan bid'a ne in ya tuba to ku nisanta shi daga 'ya'yanku da duk wani mai ƙaramin karatu sai dai a samu waɗanda suke dama malamai ne inda ya fi su karatu dama amma yanzu ya fi da bi sunna su zo a rinka fara su yana karantar da su don duk inda ya shawo fanyar bid'a sai su sauri su taka musu burki domin cikin ta ya girma cikin ta ya tashi cikin ta ya karatu duk inda aka yi ba ya iya anawar da ita gaba ɗaya amma ya tuba daga bid'a ya fara musu ɗan yara na islamiyya ɗan mata da sauransu duk sai ya biya zuba musu wannan aƙida Allah ya kiyaye وأعوذ بك من النار اللهم إن أواتي إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا الله إنا روقانك الجنة إنا كما روقانك ترون بغيتا كن بأدو أركينا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه كن ذا الله يكي وتحبنك تدرون بما دعا kun san abin da wannan yaro ke Allah da shi kun san irin addu'a da kun san kalmomin da ya faɗa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon Allah sai suka sani قال سنة الله يكي والذي نفسي بيده ما رنسي الله وندر ونعيك أهمنك لقد الله باسمه العظيم حقيقة وانا مسلم ياريك الله بسينا الله موجرنا وفي رواية أتكية رواية الأعظم سينا الله مفي جرما الذي إذا دعي به أجاب سينا بإن حرأك ريك الله بسيسي الله يا أمسى wa idza su'ila bihi in aka nemo ta bukata a wurin Allah a aba sai Allah ba da wannan bukata wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi wannan sa'i wa Ahmad wal Bukhari fil adab al mufrad wa Tabarani wa Ibn Manda Ibn Manda ma da sauran waɗannan malamai duk da sun fitar da wannan hadisi Ibn Manda ya fitar da wannan hadisi cikin tauhid a cikin littafin shi kitabut tauhid ma mana bayani akan wannan littafi da hakikin babban malami Al-Sheikh Ali Nasir al-Fatihi eh ina ga a cikin ainihin takarda ta arba'in da biyar a juzi'i na biyu da kuma takarda ta sittin da bakwai a juzi'in farko da kuma takarda ta saba'in daga aika wato a cikin takarda ta arba'in da biyar a fuska takarda ta biyu da kuma takarda ta sittin da bakwai a fuska takarda ta farko da kuma takarda ta saba'in daga fuska ta ɗaya zuwa fuska ta biyu bi asani da sabiha da isnadai masu inganci jama'a to kun ji wannan hadisin yanzu wannan hadisin ya bayyana mana ismullahi al'azam kenan to wannan ismin lahil a'azam shi ne aka samu bokaye da matsafa sai su ƙara wasu abubuwa na ƙwalirai da kafirci sai su suna yin asirai da su sai ce ai shehu ne malam ne yana da ismin lahil a'azam wannan dai in dai ismin lahil a'azam na qur'ani da sunna ne shine wannan a cikin alqur'ani ya ainihin wato zo da ainihin cikin surori guda uku da suratul bakara da suratul ali imrana da suratul taha shine wannan الحي القيوم شنو اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم شنو اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم وعنت الوجوه للحي القيوم تكون سورة طه الله يكي دكا تفاكو سنرسنا sun ainihin madabci sun yi madadi ga alhayi wanda yake Allah da yayin sarki kuma alqayyim tsaye da kanki nan kuma Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a cikin ainihin suratul baqara dangane da ainihin wato cikin ayatul kursi haka nan ainihin a farkon farkon suratul ali imran to alhayy alqayyum shine ismullahi alazam din jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki shi yadda mu to wannan ainihin wato ismullahi alazam din nan daidai nan inda yake laqadda Allah bismihi alazim da ainihin sharhi nan ya ƙara yi a ƙasa wato fihi tawakkulu bi asma'illahi alhusna wa sifatihi wannan hadisi ya nuna mana tawassuli da sunayen Allah ainihin wato da siffofin abin da ake nufi da tawassuli a takaikon takaitawa a nan shine neman kusanci neman kusanci Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku nemi kusantuwa zuwa ga Allah dukkan malaman tafsiri al-Imam Ibn Kathir yake babu malamin da ya saba akan cewa ibtaghu ilayhi al-wasila ku nemi kusanci ga Allah din nan sai ce bil a'malis salihah da ayyuka na gari ake neman kusanci zuwa ga Allah duk aiki da zai zama na gari ba sai ya cika sharaɗi biyu a yi shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahihiya wani wannan fahimci wannan wannan shine tawassuli ga shi nan haka haka ainihin ansara ko zuhair ya ce wa ƙarfi ya binta ya innar rijala lahum ilayki wasilatin fatakhabbabi wa takahhali yake ya ce ƴata na ga samari na neman kusanci zuwa ga wasilatin dan haka yake so ki rinka yin kunci kuna sa tozali kuna ado to alwasila anan neman kusanci haka kuma alwasila ya zo a cikin ainihin hadisi da wata ma'anar daban shine wani gida ne wanda babu irin shi a aljanna hadisi sahihi ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah yake alwasila wani gida ne a aljanna bai cancanci kowa ba cikin halitta Allah sai wani mutum kwaya daya yake ina fatan in zama ni ne wannan mutumin yake don haka duk sanda aka kira sallah kai mini salati ka roki Allah ya bani wannan gida yake ni kuma cetonka ya tabbata a hannuna ranar gobe kiyama don haka duk sanda aka kiran sallah ladan na cewa la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah ka ce za ka yi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ba haka ake yi ba haka wajen ikama duk abin da mai ikama ya faɗi sai ka faɗi in yazo hayya ala salat ka ce hayya ala salat hayya in yazo hayya ala salat ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salat ka ce la hawla wala quwwata illa billah ka da kamata salat na zo ka ce karkamata salat ka ce akama Allah wa adamaha al hadith bi zalika munkar hadith ne zo akan haka hadisi ne bai inganta ba abin duk da ya faɗa so ka faɗa amma saboda kuskure wasu aka fara ikama Allahu akbar Allahu akbar ko kishi أشهد أن لا إله إلا الله وتجزيك وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم to ka ka barar da garinka ba haka ake yi ba duk abin da mai ikama ya faɗa kai ma sai ka faɗa duk abin da ladan ya faɗa wajen kiran sallah sai ka faɗa sai in ya zo hayya ala salah ko ka ainihin faɗi la haula wala quwwata illa billah haka akwai wani lafazi wanda bai inganta ba Allahumma ja'alna muslimina kuma wannan bai inganta ba ibnu sunnah ya kinki da isnad da'if abin da yake ita kenan lallai sunna sai an tace ta in ba haka ba sai ka gama bauta wa Allah da rubabbun hadisi baki daya sai zama cikin ka sai kumbura sai tusa ta bid'a ce ta fitowa lallai sai an bauta Allah da sunna sahihi a jama'a Allah ya shiryar da mu wannan kenan to in aka gama kiran sallah sai in yace la ilaha illallah sai ma ka faɗa sai kai salati cikakke cikakken salati duk mun karanto lafuzan su a baya sannan sai kai addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله أبنجد wannan kiran sallah mai cike da albarka da alheri ka bai wa annabi Muhammadu alwasila wancan gida wal fadila ka ba shi daraja ka ƙara mai daraja wa ba asmu maqaman mahmudan allazi wa atahu matsayin nan da kai miki alƙawari a dandalin alƙiyama a dunabu Allah ka tabbatar miki da shi ne Allah yake wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah yake ka tashi da daddare ka yi ibada tabbas in kai Allah zai tashe ka matsayi abin yabo a ranar alkiyama wannan matsayi annabi ya fassara da kanshi al'amari zai rinta a filin alkiyama babu wanda ya isa duk wanda yake maka zai je da mimbari wani hauka yana kiliya in ɗan ɗari ɗauki su shiga aljanna wallahi ka rabu da tun anan ka ce shehu na haƙura ni na ya fita shi ƙarfi na wallahi ka rabu da shi cuta ko koyi babu wanda ya isa wa kalamun rusul yawma idin allahumma sallin sallin لا يتكلم يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جماعة فينا القيامة باتينا أسان بنيبانيسا Fili ka ta fara mulki ne na Allah a lokacin dama Allah ke da sarauta amma rannan ne sarauta za ta bayyana karara in ba ya yi shela shekara arba'in irin shekarar lahira Allah yana cewa limanin mulkin yau. Yau kuma sarauta ta waye babban malamin tafsiri alƙalin shari'ar musulunci malam abubakar mahmudu gumi a cikin tafsirin su yake sai bayan shekara arba'in duk bayan Allah sun kasa amsa wa Allah sai Allah da kansa sai ce lillahi wahidul qahhar kuma da wannan bangaren ku da na gari mu ba wanda yake daga hannu yace ana lillahi wahidul qahhar a wata fadar malam yace gaba ɗayan halittu ne za su buɗe baki bayan shekara arba'in ba wanda ya iya jayayya sannan sai a ce Allah kai kaɗai kake da sarauta ya ciyar da kai da ni zama mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan gagarmaya duk annabawa za a je a roƙi ku je ku yi magana da Allah yau a yi hisabi in wata za a tafi a tafi aljanna za a tafi ai wannan ta kai wahala ta isa kowane annabi ko kai ke ce mas'ala ta fi ƙarfin shi bai isa ba sai an mazo annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ba ma sai ni kan sai ni to wannan shine matsayi abin yabo amma wallahi duk da shi din na fa ba zuwa zai ce Allah a zuba mutane na aljanna yake zuwa zan yi in faɗi in yi sujuda Allah ya rabu da ni yadda ya so mulki kenan jama'a sannan kan sai Allah ya ce Muhammadu daga kanka a ran nan sai Allah ya kira shi da sunan shi ba haka ba inda Allah ya kira shi da sunan shi a Qur'ani ba inda Allah ya ce mishi ya Muhammad amma ran nan sai a ce ya Muhammad irfa ra'asaka yau sarauta Allah kaɗai za a yi girmama kaɗai ya Muhammad daga kanka me kake so ka tsaya maka me kake bukatar ka annabi na daga fa da cewa zai Fatima ba ba cewa zai ɗan kungiya ta ɗan dariƙa ta sai ce ummati al'umma ta ya Allah al'umma ta so a zo a yi hisabi to wannan shine maqaman mahmuda to sai a cikin wannan addu'a da kake cewa wa ba'athu maqaman mahmudan Allah ka tashe shi matsayi abin yabo ko wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu wurin matsayin da kai masa alƙawari wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to in aka kira sallah ka nace matar ka ƴaƴanka kowa ka umarce su da an kira sallah ga salati ake yi a yi wannan addu'a ba cewa za ku ba ba tsayawa za ku kuna hayaniya ba ku yi wannan sai ka ga gidanka ya cika da albarka gama mun fahimci wannan ko to abu na farko kenan wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake neman ya samu da wannan gida to annabi din kadai ya cancanta amma kun ga duk da haka sai da annabi ya tawali ya ce ina fatan in samu wannan don haka ku taya ni da addu'a duk wanda ya taya ni addu'a ni kuma zan cece shi jama'a mun gane wannan da kyau to kaga alwasila anan ta zo da ma'anar wannan gida amma alwasila dangane da mas'alar addu'a to ana ne ana nufin neman kusanci zuwa ga Allah duk abin da za ka wanda zai kusanta ka ga Allah na zance ko na aiki to shi ake nufi jama'a mun fahimta to shi ne malam yace wannan ya nuna a ce akwai halaccin neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka sai ce wa huwa ma amara Allah ta'ala bihi fi qawlihi shine abin da Allah ya umarni a cikin littafin shi inda yake cewa walillahi al-asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye fad'uhu biha ko yanka roƙon Allah da shi Allah yana da kyawawan sunaye sai ku rinka roƙon shi da shi ma'ana wannan ta zo a cikin suratu ali a suratul arafi aya ta goma sha takwas to kaga wannan irin tawassuli Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi ko shine ne ka roƙi Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa to sunan duk annabawa in ka biyo tsarin Qur'ani annabawa duk sun yi wannan duk annabawa babu wani annabi da bai addu'a ba ka je ka karanta alqur'ani tun daga bakarin hannu duk annabawa sun yi addu'a sun roƙi Allah kuma sai kaga cikin madadin roƙon Allah su sai su haɗa da sunayen Allah da sifofin shi to abin da ake so kenan jama'a dan haka addu'a shari'a ce to amma wallahi sai da aka samu wasu tafattu daga cikin sufaye suka ce duk wanda ma yake roƙon Allah wato yana tuhumar Allah kenan wa in ma tana roƙon Allah tana tuhumar Allah kenan bai san halin da kake ciki ba zaka ce ina dalili sai su kawo wata magana da ke cikin Bible sai wai annabi Ibrahim san da aka ɗauke shi aka wurga shi a wuta ko malaika Jibril ya zo ya ce miki ko ba ka da bukata a wurin Allah ne sai sai annabi Ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi ali sai kun da Allah ya san halin da nake ciki ai ba sai na roƙe shi ba wannan magana daga cikin babul take ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ko daga haka sai suka ce to wannan ya nuna bai halatta ma in ma kana roƙon Allah wato kana cewa Allah na bai san halin da kake ciki ba kenan to duk annabawa sun yi addu'a sun roƙi Allah kuma Allah bai kafara annabawan nan sai ce ulaika alladhina hadallah Allah ya ce waɗannan annabawa duk da ɗaya na shiryar da su ko ce fa bi hidahu muqtadi ko ku da shiryar to sun yi addu'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka addu'a shari'a ce ta musulunci don haka sai malam yake wa amma tawassul bi ghairihi bi ghairi zalika amma neman kusanci zuwa ga Allah da wani abu wanda ba wannan ba kal jahi kamar daraja kace ya Allah dan daraja annabi wal haqq ko dan haƙƙin da wani yake da shi a kanka wal hurma ko dan alfarma annabi ko alfarma shehu kaza al'amari ma duk ya ƙare zai zama ana neman alfarma da sharbin shehi ko da kwagirin shehi ko da hoton shehi ko da malafa ko naɗi na shehi to duk tawassuli da irin waɗannan faqad nassa abu hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahatihi al-imam abu hanifa da shi da manyan manyan almajiransu su abu yusuf da abu yaqub sun kawo nasi akan cewa yin haka makaruhi ne وهو عند الإطلاق للتحريم idan ka ji hanafiya sun ce ka zama karuhi ne kai tsaye to suna nufin haramun ne sun kuma ka'ida su kenan idan suna nufin su ce makaruhi irin wanda kai da maliki ka sani a ce makaruhi a shiru sai ce karahatu tanzu karhanci ne wannan na karfafe shi daga haramci bai kai haramci ba amma ba hanafi ko ba ta ce in ka ji ya ce maka yin ka zama karuhi ne yana nufin haramun ne in yana so ce maka makaruhi da kai ta sani kanwar haramun sai ce maka karahatu tanzu gama mun fahimci nan da kai nan mun ko ka fahimci lafizan irin waɗannan malamai in ba haka ba sai ka ce yanzu nan dan makaruhi to ba makaruhi ne makaruhi irin wanda ka sani kanin haramun ba a in dai a hanaf suka ce makaruhi to a kai kai eh to suna nufin karhanci na haramci ne sai a shekul allamatul albani yake wa mimma yu'fatu lahu yake to abin bakin ciki an tara aksaran nasi ko ka da yawa daga cikin mutane wa fihim kathirun min al-masayikh har ma da shuhunnai da yawa manyan malamai kad a'radu an hadha tawassul al-mashru' ittifaqan ko ga sun kai da kai sun bujire wa irin wannan tawassuli wanda shari'a ta shar'anta da ijma'i da haɗuwar kan musulmi duk musulmi sun haɗu akan ka ɗaga hannu ka ce ya Allah saboda kai ne Allah kai ne ar-rahmanu ka bani kaza duk musulmi sun haɗu akan kawo shari'a amma sai ga yawancin mutane har da manyan su jinne sun kaura ce wannan fala ta kadu tasma'u ahadan minhum yatawassalu bi da karka biya musuhi yana tawassuli ko wani mutum yana cewa Allah dan kai ne Ar-Rahman dan kai ne Ghafur dan kai ne Aziz ka bani kaza ma'a muhafazatuhum ala tawassul al-mubtada tare da cewa kuma suna ba da muhimmanci suna da kula game da tawassuli na bid'a Allah don daraja annabi ba muka ba Allah don karama annabi ba muka ba don kuhu ba muka ba don tudu da don kabarin wani da wani don gabar da yamma duk an bugure gaba ɗaya daga abin da yake daidai an koma na bid'a allazi qalla allazi aqalla an yuqala fihi allazi aqalla ma yuqalu fihi yake wanda yake irin wannan tawassuli na bid'a mafi karancin da za a iya abin da za a faɗi akai innahu mukhtalafun fihi a ce an yi sabani game da shi ko to an yankan an yi haɗuwa a kansu kai abin da aka haɗu a kai mana karar da abin da aka saba a kai ko ce yudawi nuna alaihi sai ka ga sun nace wa irin wannan tawassuli na bid'a ka annahu la yajuzu ghayruhu kamar ma bi halatta ayi wani tawassuli da an ba shi ba الشيخ العلامة الألباني يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بدنا من المسلمين ابن تيمية هنا برسالة جيدة هنا بين مستاتي وندي كما نجرته في هذا الموضوع أكون من مسألة اسمها سنة والملكاتي التوسل والوسيلة أصلا تكتشف سنة الملكاتي قائدة جليلة في التوسل والوسيلة الشيخ الألامة الألباني يقول فالفتالة خذيك أينه كرم سنة الملكاتي فإنها هامة جدا saboda wannan littafi yana da matukar muhimmanci la masila al hakima da'iha wannan littafi akan wannan matsala ta magana tawassuli da ceto da makamantan su babu littafin da yake kama da shi wajen daraja wannan littafi ka gan su gashi juz'i guda ne gashi an samu wani babban malami ustadu masaru wato irin professor to be din nan abin nan jizikin professor gashi aya ashaf rabi ibn hadi umar al-madkhali a kullatul hadisi sharif yake a madina wannan babban malami duk da gashi yake hakikin wannan littafi gashi kamar yadda ka ji a shekul allamatul albani yake ka nemi wannan littafi ka karanta shi yana da matukar muhimmanci fa'idatin jalila sukta wasila wasila duk irin wannan rigingimu da kuke yi wani ya ce a ce dan Allah dan annabi an ce bai halatta wani ya ce ya halatta duk shekul islam ibn taymiya ya kawo dalilan abin da ya kamata da abin da bai kamata ba qur'ani da sunna da ainihin ijma'in malamai da kuma in an yi sabani menene yasa aka yi sabani menene makwana game da sabanin abin da yake daidai sa'annan kuma ya rinka kawo dalilai a hankali kuma sai ce kaza da kaza da kaza ai barna ne kaza da kaza a hankalci ai daidai ne dan haka ka daure ka nemi wannan littafi fa'idatun jalila fi tawassul wal wasila akan buga wannan littafi haka mujarrad ana kuma buga shi a bugun maktabul al-maktabul islami ta dinas sham akwai bugun da yake cikin majmu'ul fatawa kubra ta ibnu taymiya jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shigar da mu sai al-shaykhul albani yake thumma risalati sa'annan sai kuma na wani littafin nuna da ne akan wannan mas'ala at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu sunan wannan littafi kenan tawassuli nau'ukan shi da kuma hukunce hukuncen shi wannan littafi shi ma ka ga gashi at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu na Sheikh al-Allamah al-Albani gashi juz'i ne karami wanda yake bai kai girman wannan na Ibn Taymiyyah ba amma da yake ya dace da wannan zamanin yanzu shugabannin da ɗan bid'a suka kawo na zamani ya ƙara tattaro su kuma ya rabbe kuma mun fahimci wannan saboda haka lallai jama'a ayi karatu a koyi karatu kuma a mallaki littafi in ba haka ba ka zama kai babban malami ba karatun da ya kamata babu littafi shi ke nan sai yara ka zama dan makarantar bokoko ba karatu ba sallah ko yawan dukan sunna ko yake wa tasbihu atmar rasul wannan littafi an buga shi so biyu shi at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu kenan wa huwa hammatun aiban yace wannan littafi yana da matukar muhimmanci shi mawdu'iha akan abin da yake tattaunawa wa usulubiha da tafarkin da ya rubuta shi مع الرد على بعض الشبهات الجديدة من بعض الدكاترة المعاصرين yake tare da rabbi akan wasu sababbin shubuhohi wasu rigingimu daban waɗanda wasu doktor doktor ɗan zamani a dakatira jam'i ne na doktor doktor to ne jam'in su sai a ce a dakatira in guda ɗaya ne sai a ce a doktor to yake tare da rabbi akan waɗannan ainihin shubuhohi nasu waɗanda suke ɗan zamani ne hadana Allah wa iyyahum ajma'ina Allah ya shiryar da mu tare da su baki daya to jama'a kun ji wannan wannan matsala ta tawassuli a ƙasar gaskiya matsala ce mai muhimmanci da ya kamata a ɗan tsaya a tattauna ta amma saboda ƙirar lokaci gobe in muka zo da izinin Allah za mu ɗan tattauna ta sa'annan mu ci gaba da karatun wannan littafi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk